عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gitar Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام شكرا لك ثم نأتي بابك المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك شيء كيف تقرر لك هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة إذا كدوم وأن إذا كتبت الدوانا سوية كشي أكنه أكوي سم أبو سبو ركين سورة ko shi daɗin abinci ko daɗin abinsa soyayya kenan ta jiki da soyayya ta hankali ita ce ka ji halin wani mutum ya yi hali mai kyau halayen mutanen kirki sai ka ji kana son mutumin shine na biyu sai na uku wanda shi kuma za ka iya ma rabuwa da ranka saboda son wannan abun shine soyayya ta zuciya to waɗannan guda uku gaba ɗaya sai ka dangana su ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara waɗannan halaye guda uku gaba ɗaya wanda suke wajabta mutum ya so abu to duk annabi yana da sallallahu alaihi wasallama duk suna suna cikin annabi sallallahu alaihi wasallama idan dai har so kake so kai ka so annabi ka in ka so annabi ka gama soyayya duk soyayya waccan soyayya da aka tattara gaba da in ka dawo da ita cikin annabi to ka zama cikakken masoyi manzo Allah sallallahu alaihi amma jama'u suratul zahiri zai kawo su ɗaya bayan ɗaya kyan sura a bayyane sura ma'ana mutum ya ga wani abu an suranta shi sura mai kyau kyakkyawan tsari wa kamalin akhlaqi da cikan halaye wal badin da cin abin da yake boye faqad qarrana min ha qablu fi mar min al kitabi ma la yataji ila ziyadatin mun fada mun fadi na annabi sallallahu alaihi wasallam yanda kin sura jikinsa yake da kin halayensa da kin abin da yake yanda yake daukan kowa da duk halittar Allah yanda yadda yake sonta da yadda baɗininsa yake kyakkyawa to wannan mun tabbatar da cikin abin da ya wuce a cikin littafi wanda baya buƙatar sai mun ƙara wani ƙarin bayani to kaga idan kyakkyawa sura kake nema ga annabi sallallahu alaihi wasallam in kin hali kake so gashi in kin baɗini zamantakewa ga annabin dai wa amma ihsanuhu wa in'amuhu ala ummatihi وكذلك قد مر منه في أوصاف الله تعالى من رأفته بهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار وأنه بالمؤمن رؤوف رحيم ورحمة للعالمين ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط المستقيم إنكما kyautatawa ne da ni'imtawa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sifofin da muka wuce sifofin Allah da ya sifaita annabi da su shine manzo Allah sallama yana jinkai yana afuwa da mutane yana jinkai gare su shi rahama ne ga mutane kuma shi mai shirarwa ne gare su kuma shi mai tausayin mutane ne kuma mai tsamo su ne daga wuta kuma shi ra'ufur rahimun ne mai rahama ne mai jinkai ne ga muminai kuma shi rahama ne ga dukan halitta ma kuma shi mai albishir ne shi mai gargadi ne mai kira zuwa ga Allah ne da izinin Allah yana karanta wa mutane ayoyin Allah yana tsarkake mutane daga dotti na kafirci ya dawo da su cikin tsarki na musulunci yana sanar da su littafin Allah shine alqur'ani yana sanar da su shari'ar Allah yana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya kaga nan ma in bangaren kyautawa ne fa ayyu ihsanin ajallu qadran wa azamu qadran min ihsanihi ila jami'il mu'minina wace kyautatawa ce tafi girman daraja kuma tafi girman matsayi kamar mutum mutumin da ya kyauta wa dukkan muminai ba mutum ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyauta wa dukkan muminai gaba ɗaya to kaga idan kai sai mutum ɗaya ya kyauta maka ba ma kai kada ya kyauta wa ko kai da wani amma dai ba haɗa duk mutanen duniya ya kyauta musu ba to shi annabi da mutanen farko da mutanen ƙarshe gaba ɗaya ya kyauta musu inda muminai ne to kaga wannan kyautatawa ta kai a so annabi sallallahu alaihi wasallam akan komai wa ayyu ifdalin a'ammu manfa'atan wa aktsaru fa'idatan min in'amihi ala kafatil muslimina kuma idan wato fifiko ne wanda ya game amfaninsa ya game kowa da kowa kuma fa'idarsa tafi yawa ba kamar ni'imtawarsa annabi ya ni'imtawa dukkan musulmai duk musulmi ya samu ni'imar musulunci ba don annabi ba ba wanda zai zama musulmi domin ba wanda Allah ba zai ba da musulunci ba balle wani ya ji shi balle wani ya karba annabin ne ya zo sannan musulunci ya zo sannan aka samu musulunci a wajensa duk wanda ya musulunta albarkan annabi ya samu musulunci to kaga nan kuma in amfani ake nema mutum zaka so shi saboda ya amfane ka ba wanda ya kai kamar wanda ya amfani dukkan musulmi da musulunci kaga ba mutum ɗaya ma ya amfana ba iz kana zari'atuhum ila alhidayati wa zari'atuhum kan iz kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama zari'atuhum tsanin su ne zuwa ga shari'a shi annabi ya zama tsarin musulmi zuwa ga shari'a wa munqizahum min al'amayati shi ya tsamo su daga bata shine bata na jahilci da kafirci wa da'ihum ila al-falahi manzala shi ya ja mutane zuwa ga samu babbar rabo wal karamati da samun girma wajen Allah wa wasilatahum ila rabbihim annabi shine tsanin mutane zuwa ga ubangijin su duk musulmi annabi shine tsanin sa zuwa ga ubangiji ba don annabi ba da bai san ubangijin ba balle ya bi shi wa shafi'ahum annabi shine mai ceton dukkan mutane wal mutakallimu anhum kuma shine mai musu magana a ranar tashin kiyama ran da kowa ya gagara magana wa shahida lahum shine zai mutane shaida cewa lallai su dinnan musulmi ne sun bi Allah har su samu tsira wal mujiba lahum al baqa da'ima shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya wajabtawa a dalilin sa aka wajabtawa mutane musulmai su samu wanzuwa da wamammiya wannan imar sarmada da ni'ima da wamammiya ma'ana samun shiga aljanna da dawama cikin aljanna da duk wanda bai bi annabi ba zai samu wannan ba to sai saboda bin manzo Allah sallama ya samu musulmai suka samu in su je lahira su gamu da Allah su shiga aljanna kuma su dawama a cikin ni'ima wanda ta bana daga annabi sallallahu alaihi wasallam tawjibu lil mahabbati haqiqati haqiqiyati shar'an bima qaddamna min sahihi al-athari wa adatan wa jibillatan bima zakarnahu lalle ya bayyana gare ka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajaba ya wajabci ya samu soyayya ta haƙiƙa a shari'ance saboda hadisan da muka kawo a al'adance kamar da kuma a halittar ɗan adam saboda wannan abubuwan da muka faɗa sai ɗan adam yana son kyakkyawan abu yana son ya ji murya mai daɗi yana so ya samu halayen mutum ya aikata abu mai kyau ko ya an kyauta masa to kaga waɗannan su kuma a al'adance da kuma a yanda aka halitti ɗan adam to dukkan waɗannan manzo sallama ya cancanci ya samu soyayya ta haƙiƙa wajen musulmi bima zakarnahu anifa saboda abin da muka faɗa yanzu li ifadati li ifadatihi ihsana wa umumihi ijmala saboda manzo sallama ya kwarar da kyautatawa akan kowa da kowa kowa ya shiga kyautatawar manzo Allah sallallahu alaihi sannan kuma ijmalin annabi mana kyautar manzo Allah sallallahu alaihi ta game kowa da kowa ko ba komai dukkan musulmi ya san ya samu musulunci to musuluncin nan ai ammatun ne kuma samun ijmal na kyautatawa ne daga annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba wa zai samu musulunci kai za kana al-insanu yuhibbu man manaha fi dunya wa maratan aw maratayn ma'rufan aw yastangaza min halakatin aw madaratin muddatan muddatan to atazi biha qalilun munqadiun fa manahu ma la yubidu min an-na'imi wa waqahu ma la yasna min azabil jahim aw la bil hubbi idan dan adam ya kasance yana so wanda ya masa kyauta a nan duniya mutum ya yi maka kyauta sau daya ko sau biyu a aladance sai ka ji kana son sa ko ko mutum ka shiga halaka sai ya je ya tsamo ka baka halaka ba ko ka shiga inda zaka shutu sai ya fidda kai baka shutu ba lokaci sau ɗaya ne yayi wannan wanda shutar shutar dankanwa ce shutar da aka da mutumin ya tsamo ka ba ma masa shuta ce ta duniya wanda tana da lokaci kuma tana wucewa kuma tana yankewa akwai lokacin da cutar za ta wuce ma ka manta da ita to wanda ya baka wanda ya bawa mutumin abin da baya tsarewa shine na ni'ima ya kiyaye shi azabar wutar jahannama ita ce jahima ai wannan ya fi cancantan a soshi a kan waccan in wancan ya yi kyauta sau ɗaya ko sau biyu an soshi to ga annabi ya baka kyautar da har abada kana cikin ni'ima ita ce aljanna idan kuma mutum ya tsayar da mutum daga halaka ko cutarwa to sau ɗaya kuma cutarwa mata duniya ka ji kana son sa saboda ya tsira da kai daga wahala to ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsira da kai daga jika shiga shiga cikin azabar Allah har abada ba za ka shiga ba wannan yafi yafi cancantan ka so shi akan wannan وإذا كان يحب بالنبي ملك لحسن سيرته أو حاكم آه يحبه وإذا كان يحب بالنبي ملك لحسن سيرته أو حاكم لما يثار من قوام دقيقته أو قاد بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم قيمته فمن جمع هذه الكتال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل إذا متم idan ana son sarki a ɗabi'ance saboda yana da halaye masu kyau duk wanda aka kawo labarin sarkin su ya faɗi halayensa da yadda yake tafiya da mutane sai kowa ji yana son sa ko bai san sarkin ba sai ji dama shi ne sarkin su mana ko da shi ba sarkin su bane idan ana son sarki saboda wannan ɗabi'a saboda kyakkyawan halinsa ko kuma aka so gwamna shine hakimu shi kuma saboda yadda yake tafi da halitta mana wanda yake jagoranta yadda yake tafi da su hanyar da ya dauka yake tafi da su wato hanya ce mai daɗi yana musu abubuwa na more rayuwa da abubuwan da suke bukata sai ya kasance ana son sa har ma wasu na wasu gurare suna sha'awar dama wannan gwamnati shine gwamnan su idan ana irin wannan soyayya ko kuma ko kuma wani alƙali ko kuma wanda manesanci ne ba kusa yake ba ko kuma wani mutum kawai wanda yake nesa amma saboda jin iliminsa yana da ilimi yana da halaye ko masu karamci sai aka ji labarinsa sai aka so shi saboda wannan duk yana faruwa to wanda ya hada waɗannan halaye gaba ɗaya kuma shi da ya hada su ba wai ya yadda sauran mutanen ba shi sarkin duk yadda aka faɗa sai a ce sai dai kaza dole sai an ce wani abu shi ma sarki shi ma gwamnan duk kirkisa da za a fada sai ce amma fa wata rana ya taɓa yi wa wani kaza haka shi ma wannan mai ilimin duk iliminsa sai an faɗi wani wace a sai dai kaza to wanda kuma ya tattara waɗannan halaye gaba ɗaya kuma ya tattara su akan ƙarshen cika ƙarshen martabobi na cika ma'ana shi gaba ɗaya ne babu inda aka samu tawaya duk komai cikakke ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi komai din sa cikakke ne in ana son sarki saboda kyakkyawan halinsa annabi kyakkyawan halinsa shi gaba ɗaya ne ba ba a togewa ana son gwamna saboda ya yi mutane aiki annabi ya yi wa duk duniya aiki ana son wani mai ilimi saboda iliminsa da kyakkyawan ɗabi'arsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ilimi kuma ya fi ɗabi'a mai kyau kuma na ƙarshe to kaga wannan shi ya fi cancanta a soshi shi ya fi kuma cancanta a karkata zuwa gare shi وقد قال علي رضي الله عنه في صفته صلى الله عليه وسلم من رآه بديهة هابه ومن خالقه معرفة أحبه سيدنا علي قال قال ما سيردا أشكي سوية من قال صلى الله عليه وسلم yace duk wanda ya gama annabi ganin farko saboda kwarjinin sa sai ya ji tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam amma in kai cuɗanya da shi kasanci kuka zauna da shi nan kuma sosa za ka yi saboda halayensa wa zakarna an ba da sahabati annahu kana la yasrifu basarahu an mahabbatan fihi mun ambata a cikin sahabbai wani in ya zo ya zauna gaban annabi baya iya daga baya iya iya kautar da idonsa daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam kallon sa yake yi saboda mai saboda soyayya sallallahu alaihi wasallam yana son sa ne yake ta kallo yake ta kallo har wancan wanda ya yawaita kallo har aka tambaye shi aka ce masa kai wannan wani yayi kallo ne ka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam na rashin ladabi ya ce wallahi yana yana shauƙi yana jin daɗin annabi ne yana son kuma ya san in ya mutu ko an ba shi aljanna ma shi na aljanna sa take annabi ya koma cikin annabawa ma can sama yake ina zai ganci annabi ya ce masa kana almar'u ma amana habba mutum fa yana tare da wanda yake so to kaga wannan kaga ala kulli halin duk inda aka juya duk hanyoyin soyayya gaba daya annabi ya tattara su to saboda haka wa ya fi cancanta a soke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faslun fi wujubi munasafatihi sallallahu alaihi wasallama wannan fasali a cikin wajibcin wato mutum ya yi kwaɗayin son annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwaɗayin dai manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ubangiji yace da kuma yi wa annabi sallallahu alaihi nasiha akan lamari kowane irin lamari Allah tabaraka ta'ala yace wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasaw lillahi wa rasulihi ma alal muslimina min sabilin wallahu ghafurur rahim Allah ce wanda ba samu abin da za su ciyar ba za ka fi yaƙi ne kowa ya bada abin da yake da shi ka wani bai da shi Allah ce wanda ba su da shi ba su da laifi idan dai suka yi nasiha ga Allah da annabi mana suka faɗi gaskiya lamari abin gaskiya ne ba su da shi ne ba wai suna da shi sun ɓoye ba ne a ba su da shi ne Allah ya shaka ba su da wani laifi tun da suna son Allah suna son annabi sallallahu alaihi wasallam suna wa Allah nasiha suna wa annabi nasiha ba su da wani laifi a kansu Allah ya ce masu kyautatawa babu wata hanya da za a bi a ce za a wahal da su Allah mai gafara ne ya gafarta musu Allah mai rahama ne ya rahamce mu ya yi musu rahama qala har tafsiri mutanen tafsiri suka ce idza nasahu lillahi wa rasulihi idza kanu mukhlisina muslimina fi sirri wal alaniyati ma'ana sun yi wa Allah nasiha sun yi wa annabi nasiha shine su kasance wato imanin su sun yi aikin saboda Allah khalisan da wajhi Allah sun yi imani saboda sun yi aiki sun kyautata aiki saboda Allah kuma musulmi ne ba suna koyin wani abu suna bayyana musulunci ba musulmi ne ciki da bai fi sirri wal alaniyati ciki da bai musulmai ne to inda suka zama haka to shikenan babu wani laifi ba abin da Allah zai laifin da Allah zai daura musu wannan aya kenan hadisi kuma حدثنا الفقيه أبو, أبو الوليد في قراءة عليه حدثنا حسين بن محمد حدثنا يوسف بن عبد الله حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر التمار حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن علاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم وأن حديثي ما للتافي yace alfaqihu abul walidi ya bani hadisi ya bamu hadisin lokacin da nake karatu a wajensa shi kuma yace Zainul Muhammad ya ba su hadisin shi kuma yace Yusuf ibn Abdullahi ne ya ba su hadisin shi kuma yace Ibn Abdul Mumin ne ya ba su hadisin shi kuma yace Abubakar At-Tammar ne ya ba su hadisin shi kuma yace Abu Dawud ne ya ba su hadisin shi kuma yace Ahmad ibn Yunus ne ya ba su hadisin ibn Yunus shi kuma yace Zuhairu ne ya ba su hadisin shi kuma yace Suhailu ne ya ba su hadisin Suhailu ibn Abi Salim shi kuma ya karbe shi daga Ara Ummu Yazida shi kuma Ara'u ya karba daga Tamimu Tamimin Tamimu Dari shi Tamimu shine sahabin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addini nasiha ne addini nasiha ne addini nasiha ne sai sahabbai suka ce masa nasiha ga waye ya rasulullahi sai ce nasiha ne ga Allah da littafin Allah da manzon Allah da jagororin musulmai da dukkan musulmai قال أئمتنا جاغورور متكشين النصيحة لله ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم واجبة نصيحة يوى نصيحة يوى الله نصيحة da yi wa manzala sallama nasiha da yin nasiha ga jagororin musulmi da yin nasiha ga dukkan musulmi gaba daya wajibi ne qala al-imam Abu Sulaiman al-Busti an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlati iradati al-khair lil-mansuh lahu al-imam Abu Sulaiman al-Busti yake nasiha kalima ce wanda ake fassara ta daga dukkan nufin alheri ga wanda ake wa nasiha ma'ana ka nufi alheri ga mutum shine kai masa nasiha walaysa yumkinu an yu'abbara an hadhihi kalimatu wahidatin tasurha ita nasiha ba zai yu a ce a fassara ta da kalma daya ta iyakance ta zai zama nasiha kalma daya kawai ake nufi da nasiha a abubuwa da yawa ne ma'ana duk abin da za a fassara shi na nufin alheri ga wanda ake wa nasiha to shine nasiha wa ma'anaha fil lugati al ikhlasu ma'anar nasiha a lunga tsarkakewa ne min kaulin daga fadin sa nasatul asala idza khallasahu min shamihi kamar yadda masu fada suke cewa na tsarkake zumata ma'ana ka cire wannan wannan tsaki zakin na na zumat ta zama ta zama ruwa zalla shine nasatu wa qala abubakar ibn abi ishaqa al-khaffahu النص فيه الشيء الذي فيه الصلاح والملائمة sai shi kuma abubakar ibn abi sa'ad yace al-khafaf yace abin da ake nufi da nasiha mutum ya aikata wani abu wanda kyautatawa yana ciki ka kyautatawa wanda kake nasiha wanda wanda wanda ka cika wa nasiha ka kyautata kai aikin da zai kyautata ya zama tsakanin ku akwai akwai kyautatawa wal mula'amatu kuma kai masa abin da ya dace da shi shine kai wa Allah abin da ya dace da Allah kai wa annabi abin da ya dace da shi kai wa jagororin musulmi abin da ya dace da su kai wa dukkan musulmi ma abin da ya dace da su makhudhu minan nisahi shi kuma yace an dauke shi ne daga nisahu shi nisahu wa huwa al-khayr allazi yuqadu bihi thawb shine zaren da ake dinka tufa da shi tunda zare ɗaya zai iya ɗinka tufa gaba ɗaya ta ƙare to saboda haka za ka ɗinke tsakanin Allah da annabi da musulmi da kowa da jagororin musulmi da musulmi gaba ɗaya duk komai ya zama ka ɗinke abun a tsakanin a zuciyarka to shine ma'anar nasiha wa qala abu isaq az-zajjaj nahwa hu shi ma abu isaq az-zajjaj irin wannan fasara ya fasara fa nasihatullahi ta'ala sihatul itiqad lahu bil wahdaniyati wa wasfuhu bima huwa ahluhu wa tanzihu ma la yajuzu alayhi shi nasihar ayyuwa Allah nasiha ka kyautata itiqadi gudurtawa a zuciyarka ka yadda da allantakan Allah shi kadai ne kuma ka sifaita Allah da abin da ya dace da Allah kuma ka tsarkake Allah daga duk abin da bai halatta ga Allah ba ka tsarkake shi karka yadda ka kawo shi kusa da Allah warran gwadu fi mahabbihi kai kwaɗayin son Allah ka so Allah wal budu min masasidihi kuma ka ne saki duk abin da zai sa Allah ya fice da kai wal ikhlas fi ibadatihi kuma ka zarkake ibadar Allah ka yi ta don shi shi kadai karka hada masa wani karka fara a ciki wannan shine nasihar Allah wa nasihatu li kitabihi al imanu bihi wal amalu bima fihi wa tahsinu tilawatihi wa takhashu indahu wa ta'zumu lahu wa tafahhumuhu wa tafaqu fihi wa zabbu anhu min ta'dil ghalina wa da'i mulhidina shi kuma nasiha ga littafin Allah kai imani da littafin Allah kai aiki da abin da yake ciki shine Qur'ani abin da yake cikin Qur'ani dukkan aiki da shi ka kyauta da karanta Qur'ani ka karanta shi cikin nazuwa kuma ka kaskantar da kanka lokacin da kake karanta Qur'ani ka san kana kana magana ne kana tare da halar Allah kana karanta maganar Allah ne kuma ka girmama Qur'ani ga ya girmama kuma ka tsaya ka fahimce shi kuma abinda Qur'ani ya fahimtar kai kokari ka fahimta kuma ka tu ka yi wa Qur'ani mana ka ture wa Qur'ani maganganun wasu mutane da suke sa barna a cikin Qur'ani ko masu wuce iyaka ko kuma sukan masu masu taurin kai masu suka a Qur'ani kai kokari ka tura maganganun su ka tabbatar da Qur'ani yadda yake a matsayin sa shine kai Qur'ani nasiha wannan sai tulil rasulihi at-tasdiqu bi nubuwwatihi wa badl da'ati lahu fi ma amara bihi wa nahaa anhu shi kuma yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha ka gaskata annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam annabta ka gaskata ta kuma ka ba da kanka wajen biyayya wa annabin sallallahu alaihi wasallam duk abinda manzo Allah ya umarni da shi ka bi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka hanu shi ko qala Abu qala Abu Sulaiman haka Abu Sulaiman ya fasara yan nasihohi wa qala Abu Bakr Abu Bakr yace wa muwadaratuhu wa nusratuhu wa himayatuhu hayya wa mayyita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa nasiha shine ka muwadaratuhu ka zama kaman wazirin samana kana kusa da shi ko da yaushe kana kallon kana tare da shi wa nusratu kuma ka taimake shi ka taimake addinin sa ka taimake shi shi kansa da mutuncin sa shine muwazara ka taimake shi kuma ka taimake addinin sa kuma shine nusra kuma ka kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye ko baya raye duk ya zama girmama annabi da kake yi kar don ka don baya raye ya zama girmama wanda mutu yake wa annabi bai kai da lokacin da annabi yake raye ba a'a ya zama daidai wa ihya sunnatihi bi talabi والذب عنها ونشرها da kuma raya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da neman ta duk inda sunna take ka nemo ta ka raya ta kuma ka ije wa sunna duk wanda yake so ya kawo wa sunna wasa ko wulakanci to shi ka ture shi kai kokari ka ture shi kuma ka yada sunnan nan idan ka yi da ba ka ta zaya kanka ka yada ka yada wa mutane su koyi yin sunna to wannan shine kayo annabi nasiha wa takalluqu bi akhlaqihi al-karimati wa adabihi al-jamilati kuma ka ɗabi'antu da ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da halayensa masu karancin nan da kuma ladubansa masu kyau din nan duk mutum ya kwaikwaye su yayi tai shine yayi wa annabi nasiha wa qala abu ibrahim abu ibrahim kuma isabu atjibiyu shi abu ibrahim isabu tjibiyu shi kuma yace nasihatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama at-tasdiqu bima ja'a bihi wal ittisamu bi sunnatihi wa nasruha wal habdu alaiha wad da'watu ila allahi وإلى كتابه وإلى رسوله وإليها وإلى العمل بها shi kuma yace nasihar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam nasiha ka gaskata abin da annabi ya zo da shi sannan ko mutum ya yi riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gamgam kuma ya yada sunnar ya zama ba kansa kare ba yana yada ta ko ina ana koyon ana koyo da sunnar annabi ko mutum ya kodaitar akan sunnar duk wanda kaga baya binta kai kokari ka kodaitar da shi ya dawo kan sunnar da kuma kira zuwa ga Allah ka kira mutane zuwa ga Allah shi ma yana da cikin wa annabi nasiha ne kai kira zuwa ga littafin Allah kuma kai kira zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai kira zuwa ga sunnar annabi kuma kai kira zuwa ga aiki da sunna mutum ya koyi sunna kuma ya koyi aiki da ita ba wai koyonta ya iya ta baya aiki ba ya koye ta kuma ya iya ta kuma ya aiki da ita to wannan shine wa qala ahmad ibn muhammadin min mafrudatil qulubi itiqadun nasihatin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahmad ibn muhammadin yace yana daga cikin abubuwan da Allah ya farlanta wa zukata zuciya abin da yake farilla akan zuciya kudurta nasiha ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan da muka fara mutum ya rike su kuma ya kudurta a ransa lalle ya zauna akan su kenan har abada to wannan yana dole ne akan kowace zuciya inda ya ta musulmi ne وقال أبو بكر وقال أبو بكر الآجري وغيره النصح له يقتدي نصحين نصحا في حياته ونصحا بعد مماته وفي حياته نصح أصحابه له بالنصر والمهامات عنه ومعاداة من آداه والسمع والطاعة له وبذل النفوس والأموال دونه آه أبو بكر الآجري يشي إذا نصيحة أيها النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة yana hukunta nasiha biyu ne akwai nasiha a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka rayu da shi akwai nasiha bayan manzo Allah sallama yayi wafati to ma a cikin rayuwar manzo Allah sallama nasihar da sahabbansa suka yi masa ita ce taimakonsa da kiyaye shi da gaba da duk mai gaba da annabi da jin abin da annabi yake faɗa da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ba da rayuka da dukiyoyi mutum ya ba da ransa ya ba da dukiyarsa saboda ya kare manzo Allah sallama wannan shine nasiha yiwa annabi nasiha annabi yana raye kama qala Allah ta'ala kamar yadda ubangiji ya faɗa yace rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qara nabahu wa minhum man yantaziru wa ma badalu tabdila mazaje ne sun sun gaskata abinda suka yi wa Allah alƙawari wasu a cikin su sun rasu akan wannan alƙawari wasu kuma suna sauraron mutuwa a cikin wannan alƙawari wa qala Allah ya ce wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakawa Allah suna taimakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika musadiquna Allah ya ce sune masu gaskiya wamma nasihatul muslimina lahu musulmi kuma su yi wa annabi nasiha ba da wafati bayan ya rasu baya nan shi ko falti zamu tawqiri wal ijlali wa shiddatul mahabbati lahu wal musabaratu ala ta'allumi sunnatihi wa tafaqquhu fi shari'ati wa mahabbatu ali baitihi wa ashabihi wa mujanabatu man raghiba an sunnatihi wa harafa anha wa bunduhu والتعذير منه والشفقة على أمته والبحث عن تعرف أخلاقه وسيره وآدابه والصبر على ذلك shi kuma za mu tsaya nan insha Allah sai mun dawo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin To masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin Jetar Nigeria Limited da dauki nauyin kawo muku. Sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tsara shiri na gaba.
Alaihim salatu Allahi thumma salamu salatan turqina ila dhikr wal hubbi